الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا أشرين دقيقة وتن المحرم شكرا تدبو إيد دريه دود أربعين دبقوي هجرية وان دي داتي دشاشي دقا وتن بقوي shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na hamsin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka littafin zadul mustaqni zadul mustaqni a yau za mu ɗora kan inda muka tsaya bayan hutu da muka tafi na ainihin wato sallah muna cikin babu sifatu salah babin da ke magana akan sifar sallah idan za ku iya tunawa mun ɗauko tiriyan-tiriyan tun farkon babin har kunce fasalin har muka zo karatun fatiha har muka zo karatun sura har muka zo maganan ruku'i a da kuma abin da ake a cikin ruku'i da addu'o'in da ake yi da faɗin sami Allahu liman hamidahu da faɗin rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu To, yau za mu wuce sujjada, kuma yau za mu kammala ainihin wato ita wannan dai sallar da muka ɗauko ta insha Allah bi iznillahi ta'ala. Ga yadda bakin yake, Mala ya ce, Sun mai khirru mukabbiran sajidan ala sab'ati a'adha rijilaihi, sun rukubataihi, sun yadaihi, sun jabhatihi ma'a anfihi. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي أضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبته إن سهل ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمية والاستفتاح والتأوذ وتجديد النية ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ ندبا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ina jin wannan shine karshe sai ya ce wa yad'u bima warada summa yusallimu an yamini assalamu alaikum wa rahmatullah وعن يساره كذلك وإن كان في الثاني في في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها sai kuma fasali na gaba insha Allah tabaraka wataala malami yace abu na gaba a cikin sallah summa idza wato summa yakhirru mukabbiran yanzu mun mun yi sami Allahu liman hamidahu mun yi rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu mun yi addu'ar bayan rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun har dai zuwa ƙarshe da sauran addu'o'i da suka zo a riwaya yanzu wannan wannan abin da muka yi ina so ku nutsu da karatun nan da za mu yi yau wannan rabbana wa sami Allahu liman hamidu kaga a tsaye ne ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu kaga duk a tsaye ne ko ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba duk wannan addu'o'in a tsaye ne ko a tsugune a tsaye ne ko to ina so akwai hukuncin da za mu tabbatar ne a wurin to sai malam ya ce sai mutum ya hirru wato mukabbiran yana mai faduwa ko yana mai tafiya yana mai sunkuyawa yana mai kabbara me yasa ya ce ya hirru mukabbiran yani halata kaunihi mukabbiran sannan malamai suka ce a lokacin ba zai ɗaga hannayensa ba lokacin da mutum zai tafi sujjada za mu yi a aikace shi sa muka ɗauko teburin nan baya ɗaga hannunsa a lokacin da zai kabbara saboda ibnu umar a ya yi bayani akan wannan matsala lokacin da yake magana akan a ina annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah yake daga hannunsa wannan ina magana akan me daga hannu daga hannu a ina annabi yake daga hannu to idan mutum zai yi sujjada ba zai daga hannu ba yace wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi fi sujud hadisin bukhari da muslim wannan yana nuna mana ba a daga hannu yayin da za a tafi ai sujjada a wata riwayar kana yarfa'u fi kulli khafdin wa rafa' a riwayar Tirmizi ta zo cewa duk inda annabi yake dagawa ko yake sunkuyawa yana daga hannunsa haka to amma nan ibnu umar yace banda nan in za a tafi sujjada ko da kaga mutum yana sallah wato yana daga hannunsa in zai tafi sujjada to wannan kuskure ne ina fata ana fahimta yawwa ba daidai bane in ma kuma wani ya karanta ko a wani guri ko wani ya ce ana dagawa to wannan wahami ne kuskure ga bayanin da na yi aikace a yi min addu'a da sauko lafiya ba fanka yanzu ana kowa ya gani na yi misalin na yi rukuni allahu akbar ko na yi sami allahu liman hamida sami allahu liman hamida ina hannu na yi haka ko rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu mun yi sabani cewar ko dai in nayi sami Allahu liman hamidahu ko in ce rabbana walakal hamdu ko hannuna yana haka ko hannuna yana sake muka ce me aka ruwaito annabi yana yi in yayi sami Allahu liman hamidahu wannan dan tsayuwan da zai yi addu'ar mil'a samawati wa mil'a al'ardi wa mil'a ma shi ta min shayin badu hannunsa a haka yake ko hannunsa a ina a sake yake to yanzu za mu tattauna akan wannan matsalar amma bayanin da zan yi shine zai iya nuna mana menene ya fi daidai tunda an kasa samun wani nassi kamar yadda wani malami yake cewa walam yasbut fi sunnati bai tabbata a cikin sunna a cikin hadisi an samu me annabi yake faɗa a lokacin ba amma malamai sun yi ishihadi kowa ya faɗa abin da yake faɗa to yanzu abin da ya dame ni na yi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko yanzu ba zan tafi sujada ba to kaga hannuna a saki ina fata na fahimta to kuma tunda zan tafi sujada ba zan sake kuma Allahu akbar ne sujada ba ba a daga hannu sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hannunka a sake ko ma hannunka a rike to zaka tafi ne me kawai kana kabbara ba daga hannu ba a daga hannu in za a yi sujjada lokacin da aka gama sami Allahu liman hamidahu shine sakon da nake so in isar kuna ganewa abu na biyu yukabbiru kabbarar ana yin ta ne lokacin da kake tafiya ba wai sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu bayan ka gama addu'o'i sai kuma ka ce Allahu akbar sannan a'a ba haka ake ba kaga yanzu Allahu akbar kaga kai kabbarar kafin ka tafi amma shi a littafi cewa summa yakhirru mukabbiran me yakhirru wannan tafiyar kun fahimta wannan tafiyar mukabbiran me mukabbiran halata kaunihi mukabbiran kenan zan yi Allahu akbar kun ga ina tare Allahu akbar a tare shine sun mai khirru mukabbiran to kafin na sauka idan mutum ya zo zai tafi sujjada ya zai yi hannunsa ne zai fara tabawa za mu zo mu karanta nan gaba gwiwarsa ce za ta fara tabawa wasu za ga suna haka Allahu akbar kaga haka to wannan kuskure an fahimce ni to ya ne daidai Allahu wane ne a gaba Allahu ak hannuna ne a gaba ba Allah to idan ka zo tasowa ba shi ma za mu zo mu karanta yanzu ina zama na yi sujjada na ɗago a ce na yi jalsatul istira to idan na zo tasowa ya zan taso haka? haka? ko ku dai haka ni ma ɗin dan saboda bayana akwai matsala shi yasa ba zan yunkura a rinka kula ka rinka kula sosai yawwa kada a samu matsala to wannan duka za mu zo a littafin za mu karanta yaya ake yi yanzu kawai saƙon da nake so ku fahimta idan mutum ya yi sami Allahu liman hamida lokacin da zai wuce sujjada baya mai baya ɗaga hannunsa haka yanzu misali in muna kabar bari ba muna ɗaga hannu ba Allahu akbar ko in za ka yi ruku'i ba za ka yi Allahu akbar ko sami Allahu liman hamida ko ka gama to ba za ka saki Allahu akbar ka ba to sakon farko ya zo sannan sako na biyu shine me yake fara tafiya hannu ko ba kafa ba ba Allahu Akbar Allahu Akbar to za mu zo mu karanta mu ji me abu na gaba Malam ya ce sun mai khirru sannan sai ya tafi ko? Sajidan yana mai yin sujjada. ala saba'ati a'dha akan gabbai guda bakwai um anan abinda ake so a nuna mana dole ne mai sujjada idan zai yi sujjada sai yayi sujjada akan gabbai guda bakwai jama'a wannan sallar ita ce ta saura mana kuma ita ce azamul ibadati ce ita ce in ta yi kyau za ka shiga aljanna ita ce idan ba ta yi kyau ba ba za ka shiga aljanna ba sujjada ba kawai goshi ake kifawa ba gabbai guda bakwai ne ake sujjada a kansu abu bakwai kuma dole dukansu kowanne sai ya taba ƙasa ce shi ne ma'anar sun ma ya sajidan ala saba'ati a'dha yayi bayani rijlaihi kafafuwansa guda biyu kenan idan mutum zai yi sujjada kamar yadda goshinsa ya yi sujjada to kafafuwansa ma sai sun yi mi sai sun yi sujjada za mu zo mu bayani yaya ake kafa kafafuwan wa rukubataihi kaga kafafuwa guda biyu abu biyu kenan ko wa rukubataihi gwiwowinsa guda biyu da wani zai zo sujjada ya makale kafa ɗaya haka yayi sujjada da gwiwa ɗaya ɗaya bai yi ba sujjadarsa ba ta yi ba dan an ce wa rukubataihi gwiwowi guda biyu summa yadaihi sannan hannaye guda biyu kaga ainihin wato kafafuwa guda biyu gwiwowi biyu hannaye biyu kaga shida ta samu sai ce summa jabhatihi ma'a anfihi da goshi da hanci jabha goshi hanci hanci amfi hanci kenan da goshi da hanci duk gaba ɗaya ce a wajen Allah a wajen sujjada duk mutumin da izo sujjada ya kafa iya kokuwar goshinsa kadai bai hada da hancinsa ba sujjadarsa shi ma ya tauye ta saboda aljabhatu wal anfu wannan udu wahid gaba ne guda ɗaya to yaya gaba ɗaya zaka raba ta gida biyu yaya mutum zai zo sujada ya dangwara goshinsa ba zai taba hancinsa a ƙasa ba dole sai an samu waɗannan abubuwa guda bakwai bari ɗan buga misali da yaro ɗaya kai taso sauri ku yi haƙuri mu yi a aikace don saboda yankan hanzari bismillah hausa kalli gabar jiyo gaba yau tsuguna zauna yauwa yanzu za mu yi sujjada ka sunkuya yanzu anan yan uwa ina so ku lura ga rijilai ga kafafuwa guda biyu nan wannan kafa ce wannan kafa ce to idan an zo sujjada nan ba tsira dan yatsan nan ake ba wannan dan yatsan a tsira shaka tsira tsira na ce yauwa ba tsira zan ce ko kafewa ne ne ba tsaye da su haka ba zai ba to ya zai ya danna su haka in ka danna yatsun wai su ma yatsun yatsun kafan ana so su kalli alƙibla kun gane yanzu kenan kun ga a sujjadar yatsunsa na kafa waɗannan kun ga ai su ma in an danne suna kallon ina suna kallon alƙibla to shine haka ake so sannan ana so idan mutum ya zo sujjadan wannan kafafuwan ya haɗe su haɗe su haka kun gansu a haɗe ba a buɗe haka ba wake su ba haka ba riwaya ta zauna na aisha ta ce wata rana annabi yana sallah da daddare sai na zo ina nemansa ina lalumansa sai na ji kafafuwansa ya yi sujjada suna haɗe daga naka ce to ashe an yi sujjada ya ake yi haɗe ƙafafuwa ke haɗe su yawwa to don Allah ka gane kada ka zo sallah an koya maka sifan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai sallah ƙafafuwanka a buɗe an fi so su haɗe kuma an fi so a yi mai a kafe su yatsun su kansu su kalli gaba kaga ɗaya biyu mun samu biyu ko sai kuma rukuba ta yi gwiwowi ga gwiwa ɗaya ga gwiwa ɗaya ɗaya ɗaya biyu ɗaya biyu hudu to da wani zai zo sujjada ya makale dan dage gwiwa ɗaya kai haka yayi haka dangale kenan kun gani ya dangale ko yanzu wannan sujada sai ba ta yi ba saboda mai an ce wa rukba taihi sai dai mara lafiya ko wanda ya fada a babur ko ya ji ciwo kafar a dangale ba a yin sujada ba a ce ba a yin sujada ba a kafa gwiwoyin guda biyu gaba ɗaya ba sauke ta to sai kuma hannaye juya haka juya haka kalli yamma yawa to sai hannaye yanzu ga tafin hannunsa da wannan hannun da wannan baje su shimfiɗa ka gani to sai nan da goshi da hanci wannan gaba ɗaya ne sasu gaba ɗaya yawa to kaga ga hannu ɗaya ga hannu ɗaya biyu biyu biyu shida ga nan bakwai duk sujjadar da bata cika wannan ba to ba ta shiga sujada ba shi ne annabi ya ce idan ɗayanku ya yi sallah in sujadarsa ba ta cika ba ko rukui bai shiga ba Allah baya karba to akwai kuskuren da mutane suke in sun zo sujada juya haka iya hakuri ki fa ka fa iya goshin kawai yawa cire hannun dan su hango hancin kun ga bai taba kun ga hancin kun gani ku kalli nan kasan hancinsa to wannan sujada ba ta yi ba duk sujada da aka yi aka kafa goshi haka hancin bai taba ba nan hancin bai taba kasa ba to ba a yi sujada daidai ba don saboda kamar rabi yayi ina fata ana fahimta to wannan shine abin da malamin yake nufi a aikace sauka baraka lafi za a sake dawo masu me yawwa akwai wani kuskuren da mutane shi ma suke in sun zo sujada taimake ni yawa idan mutum ya zo yin sujada sai ya haka Allahu akbar kun ga gwiwa hannuna kun gani haka kaga hannun a shimfiɗe gashi haka wannan laifi ne kuskure ne duka za mu zo mu karanta yaya annabi yake an ce wa yujafi yana nisantawa wannan gwiwar hannun ba ta taɓa ƙasa idan an yi sujada kuskure ne ba daidai ba ne idan mutane suna sallah kana kallon su in ka karanta yadda annabi yake sallah za ka ci gyaran su da yawa wallahi sai dai Allah ya kiyaye um, duka wannan gaba ɗaya umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin hadisin abdullahi dan abbas ya ce amara nabiyu sallallahu alaihi sallam an yasjuda ko umiran nabi Allah ya umarci annabi ya yi sujjada ala saba'ati a azumin a bisa kasusuwa guda bakwai duka waɗannan abubuwan da na ambata muku kasusuwa ne to a kansu ake yin sujjada kuma an ce wala ya kufu sha'aran ba a yadda idan mutum ya sujjada ya naɗe gashinsa ba kamar misalin mutum yana da tarin gashi da yawa in ka kafa goshinka a ƙasa kaga ai gashin zai zubo to ba a so ka ɗebe gashin ka me da shi ba shi ma zuba shi shi ma ya yi sujjada wala ya kufu sha'aran wala sauban wanda yake da babbar riga ta baji in yi sujada to kada ya nade ta ko yake da wani wani mayafi ko ihrami ya zuba shi ma ya sujada shi ma dukka bashe sujada sai dai in a sahu kake kaga babbar rigar ka in ka baza ta ai wani zai cutu ko ba ka bane ba amma in sallah kake kiyamul laili kai kai kadai to wala sauban babbar rigar ka idan ta baje to ita ma bata ta sujada gaba daya gashin ka yayi sujada ihramin ka da rawanin ka shi ma ya sujada goshin ka ma yayi sujada yace aljabhatu wal yadaini wal rukbataini wal rijlaini duka hadisin bukhari da hadisin imam muslim anan gurin um, malamai sun yi bayani Allah ya musu rahama wannan wata mazhaba ce yanzu kuma zan zo yin bayani akan sabani na farko an gaya mana idan mutum ya zo sujada zai sujada akan waɗannan abubuwa guda nawa guda bakwai ko idan ya ɗaga ɗaya a cikin guda biyu da suke haɗe ya yi da ɗaya bai yi da ɗaya ba sujada ba ta yi ba haka kuma duk wanda ya zo malamai suka ce ya fara sanya hannayensa da ya zo zai sujada ya sanya hannayen sai ya ɗage sannan sai ya sanya goshinsa sannan sai ya ɗage da makamantan wannan ya sanya hannun sai ya ɗage sai ya sa goshi sai ya ɗage abinda nake nufi bai saka hannunsa da goshinsa da gwiwansa a lokaci guda ba to sujadarsa ba ta yi ba me ake nufi ba an ce a yi sujada akan guda bakwai ba to shikenan kafafuwansa sun taba ba sun taba ba gwiwoyinsa sun taba hannayensa ba sun taba to amma da ya zo da ya sa hannun sai ya ɗage sai ya wani abu da hannun ko ya makale hannun sai ya kafa goshin haka yanzu anan in aka ganshi yana sujada gaba bakwai ne ce sujadar a'a amma shi a tunaninsa ai ya fara sa hannunsa ko kuma ya saka goshin ya ɗage ba ya sa goshin ya ɗage ba sai ya sa hannu ai a lissafi zai ce goshinsa ya taɓa ƙasa hannunsa ya taɓa ƙasa wannan ma ya taɓa ƙasa amma daga baya ya ɗage dole sai ka yi su a tare gaba ɗaya Allah sa kuna ganewa ina fata ana fahimta dole ya zama fi anin wahid a lokaci guda suna kwance gaba ɗaya wannan kenan to sai kuma ya ce rijilaihi sun marukbataihi sun mayadaihi ya sanya ƙafafuwansa sai gunyoyinsa sai hannayensa to a wannan tsarin da mai littafin ya kawo in tun da ya kawo summa summa ina so ku daɗa duba karatun mai wannan littafin zai yi alasaba a ce a ba na farko kafafuwansa ba ya fara sa kafafuwa ba bayan kafa kafa ina nufin ‘yan yatsun kafa to sai me zai sa kuma gwiwa sai kuma me hannu to sai suka ce ashe idan aka zo sujjada ana fara sa kafa ne sai gwiwa sai me sai kuma hannaye a mazhabar shi mai wannan littafi wannan shine ra'ayin hanafiya shine ra'ayin shafi'iyya Allah musu rahama da yawa daga cikin malamai Allah musu rahama cikin wannan mazhaba aka suka tafi me dalilin suka ce akwai hadisin wa'il idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi idan annabi zai yi sujada yana sanya gwiwowinsa kafin me kafin hannayensa wannan ahlus sunan suka ruwaito Imam al-Khattabi shi ma ya sa bakinsa a cikin wannan lamari yace wannan wa huwa asbat min hadith taqdim al-yadayn shi a wajensa hadisin da yace a fara gabatar da hannaye wanda duk ku a kansa kuke sai Khattabi yace hadisin da za a fara gabatar da kafafuwa in za a tafi sujada shi yafi tabbatuwa akan wanda yake gabatar da hannaye yace kuma shi yafi sauki ga mai sallah sannan shi ya fi kyau wa ahsan fi shakli wa ra'ayil aini in ji shi da fada ibn al-qayyim ma da yazo yace wa huwa sahihu aka ce ba a ruwaito ba daga aikin annabi abin da ya saba wannan in ji ibn al-qayyim to amma an samu riwaya da aka ce wa yadaihi qabla rukubatayhi annabi yana sanya hannayensa kafin me goyoyinsa to ya za ku yi da wannan suka ce watakila masu riwaya ne suka canja munkalib ne canji ne daga masu riwaya suka canja saboda in aka duba farkon hadisin da karshen sa yana nuni a haka in ji su da faɗa riwayar ibn abi shayba idza sajada adukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir in ɗayan ku zai sujada kada ya sujada kamar yadda kada ya durkusa ko ya tafi sujada kamar yadda raƙumi yake durkusawa yabda bi muqaddimihi qabla muakhirih zai fara da na farko farko kafin na ƙarshe suka ce gwiwa ita ce ta farko kafin hannu in ji su da fada kama ya burkul ba'ir to a nan gurin abin da ya sa a na kawo muku don nuna muku cewa wajen tafiya sujjada akwai saɓanin malamai hannu ake fara kaiwa ko gwiwa jashi na yi sami Allahu liman hamidahu na sake dawa na yi rabbana wa lakal hamdu yanzu zan tafi sujjada ɗazu na tambaye ku in zan tafi haka zan yi ko kuwa haka zan yi kuka ce min hannu zan kai to shi abinda mai littafin ya kawo in kun lura da tsarin ya ce rijilaihi summa rukubataihi summa yadaihi yanzu ga rijilaihi in ka zo yin sujada ina ne zai fara yin sujada kafafuwa yan yatsun kafafuwa su za su fara sujada to sai ya ce a haka za ka tafi kaga haka kaga rijilaihi summa me rukubataihi summa yadaihi a mazhabin imamu Ahmad da ra'ayinsu Abu Hanifa da imamu Shafi'i Allah ya masa rahama su sun tafi in mutum ya zo yin sujjada haka zai tafi Allahu akbar ka gani Allahu akbar kaga gwiwa kaga hannu kun fahimci wannan ibn al-qayyim Allah ya masa rahama shi ma ya goyi baya yace haka za a yi imam al-khattabi shi ma da yazo yace hakan dai za a yi ya goyi baya kenan akwai riwaya da ta ce a fara gabatar da me gwiwa kafin me kafin hannu ta sai imamu maliku ko malikiya su kuma suka ce a'a su waɗancan kamar da imamul khattabi ya faɗa ya ce ai a tsari ma a tafiyar ɗan adam ma ai haka shi ya fi ai za ka tafi sujjada shi ya fi sauƙi a gabanka kuma shi ya fi ma kyan gani ka yi haka in ji shi ba da faɗa haka ka yi haka gab gab shi maliku da ya zo sai ce a sam in mutum ya zo su jaya zai Allahu akbar ka gani kenan rijilaihi summa yadaihi summa me rukbataihi kenan rijilaihi summa me yadaihi summa rukbataihi kenan a gurin maliku haka ne ga kafafuwa sun yi sujada misali in na nade su to me zai fara biyowa bayan kafa Allahu akbar haka yanzu me zan biyo baya gwiwa ita ce ta ta uku sai goshi shine na hudu wannan haka yake a cikin littafin malikiya kuma akwai riwaya da ta tabbata akan haka me yasa yawanci muke kai hannu saboda mun tafi akan riwayar summa yadaihi aka ce to yaya akai kuke gabatar da hannu suka ce ga riwaya ga riwaya nan ta zo an ce annabi yana fara gabatar da me hannaye kafin wannan waɗancan malaman na farko su shafi iya da hanafiya sai suka ce kuskure masu riwayan suka yi so ake a ce gwiwowi sannan sai hannaye to wai mene matsalar nan matsalar ita ce manzan Allah ne ya ce idan ɗayan ku zai yi sujada kada ya rinka durƙusawa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa to sai suka samu saɓani tunda annabi ya hana ka yi durƙuso ka yi sujjada kamar yadda raƙumi yake durƙusawa to shin yaya raƙumi yake durƙusawa yanzu mu ina hannun raƙumi yake ina gwiwar raƙumi take shin in raƙumi ya zo durƙusawa hannayensa yake fara kaiwa ko kuma gwiwowinsa yake fara kaiwa to wasu suka ce in raƙumi zai durƙusa gwiwa yake fara kaiwa to idan har mun tafi akan raƙumi gwiwa yake fara kaiwa to annabi yace fala yabruk kama yabrukul ba'iru karka yi durƙuso kamar yadda raƙumi yake mai durkusa kenan annabi ya ce karka fara sa me gwiwarka to wannan shine fahimtar malikiya to sauran malaman kuma suka ce a'a ai raƙumi in ya zo durkuso me yake kaiwa hannunsu yake fara kaiwa to annabi kuma ya ce kar a yi durkuso kamar yadda raƙumi yake durkusa don raƙumi in ya zo hannu yake kaiwa wata rana muna karatu a kofar nasarawa mun je mun hayo raƙumi a abbatuwa muka ce mai raƙumin nan ya zo abu na farko da muka fara samun matsala sai na tambayi mai raƙumin na ce kai na ga naɗe-naɗe a ƙafar raƙumi wajen guda biyu ko uku ina hannunsa ina gwiwarsa shi ma sai ya ruɗe na ce sunkuyar da shi idan raƙumi ya zo sunkuyawa kuna tunanin gwiwar gaba ne take fara tafiya ko kuwa ƙugunsa ne ke fara sauka ma'ana idan raƙumi ya zo zai tsuguna idan raƙumi yana tsaye kun san yadda raƙumi yake aiko yawa haka yake yi sai ya haka ya zauna ko ku dai haka yake yi sai ya kai gwiwoyin ƙasa sannan sai ya dawo to kaji kuma kun yi saɓani ka san yana da a wajen cinyarsa akwai akwai akwai me akwai kamar gwiwowinsa a wurin to waɗanne ne wanne ne hannu wanne ne gwiwa sai sai ya zauna ƙugunsa sai ya sauka to to yanzu nan gurin ƙugunsa hannunsa ne ko ƙafarsa ce ƙafarsa ce to idan muka tafi tun da haka yake gajab sai ya sauka ko yawwa to fala ya buruk kama ya burukul bahir kar ɗayan ku in ya zo sujjada ya rinka saka gwiwoyinsa kamar yadda raƙumi yake sa gwiwa to kenan hadisi yana nuna mana laifi ne in mutum ya zo sujjada ya fara gabatar da me gwiwa kafin sujjada wannan shine ra'ayin malikiya kun fahimce ni to su kuma waɗancan suka ce a ai lallai raƙumi hannunsa yake fara kaiwa ba gwiwansa ya fara kaiwa shine dai sababin sa sabani da haka in ka ga wani ya fara kai gwiwarsa to wataƙila ya dogara da yanda ya fahimci raƙumi ne in ka ga ya fara kai hannunsa wataƙila kaza ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad yayi bayani kwarai akan wannan duk da cewa dai ya goyi bayan ra'ayinsa ne da fahimtarsa shi ma ya rinjayar da haka dai ni nayi bayani na faɗa ni dai gaskiya hannuna nake fara kaiwa dan akwai wahala fara kai gwiwan wannan ko ba haka bane ba yawwa Allah ganar da mu to sai mu ci gaba imamu dara kudini ya yi magana cewa menene hukuncin wanda ya sujada bai sa hancinsa a ƙasa ba ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas cewa annabin rahama yana faɗa ko ibnu abbas ya faɗa annabi ya faɗa marfuwan wala salata liman lam yadha anfahu alal ardi duk mutumin da ya zo sallah bai sanya hancinsa ya taɓa ƙasa ba ya yi sujjada bai da sallah kenan kaga rasa sujjada zai sa ka rasa sallah in ka kuskura kai sujjada iya kokuwar goshinka kurin ta taba ƙasa banda hancinka ka je ka saka wani gilashinka a haka ka je kai sujjada wannan naman hancin karan hancin kashin nan bai taba ba a riwayar da imamu dara kudini ya ruwaito daga ibnu abbas baka da sallah kuma suka ce wa ajma as-sahabatu alaihi duk sahabbai sun yi ijma'i duk wanda yi sujjada bai sa hancinsa a ƙasa ba bai da sallah wannan magana babba ce ƙwarai da gaske haka kuma duk wanda ya sujjada akan hanci kadai wani misali ya zo sujjada Allahu akbar yayi haka ya dora ban sani ba zai iya yiwa a sujjada akan hanci kadai karan hancin ya rike sujjada zai iya yiwa to duk wanda ya haka indai ba larura ba ko ciwo ko nan din ya fashe ba ina fata ana fahimta to sujjadar sa bata yi ba kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama sannan lalle ne idan mutum zai sallah duka waɗannan ya shimfiɗe su sannan sai ya ce walau ma a ha'ilin laysa min a'dha'i sujudi walau ya halatta mutum ya sujjada ma a ha'ilin wato tare da wani ha'ili mai ha'ili wani shamaki wani abu da za ka saka ka yi sujjada a kansa wanda baya cikin gaban sujjadarka yanzu in zama muka karatun nan keke da keke annabi cewa ya yi ƙafafuwanka su yi sujjada ko sannan gwiwa ka yi sujjada to wannan wannan rigar wannan rigar ya aka aka bari ta rufe nan shine ha'il kaga in an duba tsakani da Allah ba kokon gwiwon kan ne ya taba ina ya taba kasa ba wani abu ya shiga tsakani to shine walau ma a ha'ilin laysa min a'dha'i sujudihi ko da an samu ha'il wani abu kenan ko wani roba ka saka kenan ko ma me ka saka dai ko ka saka safar hannu kai sujada da ita ko ka saka safar kafa kai sujada da ita ina fata ana fahimta ko ka sa takalmi ko darduma yanzu anan ma in kun lura ai goshinmu a sujjadar da muke a nan masallacin ai ba ƙasa take taɓawa akwai wani abu tsakanin ne ƙasa da to shine walau ma ha'ilin kenan ya halatta in mutum ya zo sujjada ya sa wani abu tsakaninsa da waɗannan gabbai kamar carpet kamar taburma kamar wata shimfiɗa akwai wasu mazhaba da suke da ra'ayin cewa ba a sujada akan komai sai akan me ƙasa suka ce kuma taburma ba a sujada akan ta me dalilin ku suka ce Allah ya ce waje Allah jahannama lil kafirina hasira mun sanya jahannama ta zama tabarma wa kafirai suka ce hauka muke za mu rinka sujada akan taburma saboda haka su ba za su yi cimtira akan taburma ba sam kuma hatta a masallatanmu akwai waɗanda za ku ga in an zo saka kafet ba sa sawa mai faɗi ya lullube inda ake sujada sai ga an yi kafet ɗin iya inda hannu zai taɓa amma inda goshi zai taɓa fa a ƙasa ake yi kun fahimce ni wala Allah suna da wannan fahimtar ne wanda zai ce ai tayil to ai tayil shi ma ƙasa ne to amma yanzu amfanin wannan karatun idan wani uzuri ya sa ka shimfiɗa wani abu kai sujada a kansa ko gwiwa ka ta danne kafet ko ta danne wani takalmi kai su jira akan takalmi gwiwoyinka suka danne takalmi ko suka danne wani tsumma ko akan katifa ko wani abu makamancin wannan su jira ka tayi to amma malamai suka ce menene afdal menene yafi an fi son goshinka ya taba ƙasa in dai da ƙasa to sa goshinka a ƙasa wannan afdal babu sabani ko dai akai to amma idan bai taba ƙasan ba wani dalili yasa aka taba misalin aka kare ba laifi wanda ya zo zai yi sujada zafin rana sai ya saka hannun rigarsa ko ya saka hula ko ya saka wani abu ya halatta saboda uzurin zafin rana amma don girman kai ya ƙi yi sujada a ƙasa ya saka wani abu to wannan kuma suka ce ya saba Allah tabaraka wa ta'ala na'am wani yana sallah sai sallah akan dilan kaya in ya zo sujada ba zai iya yiwa zungura goshin sai tabo kasa ba sai sujada akan dila babu laifi shi ma ha'il ne abinda ake nufi da ha'il wani abin da zai shiga tsakaninka da ƙasa din ba a taba ba shine walau ma a ha'ilin wannan babu laifi ina fata ana fahimta ya zo a cikin riwaya da ta zo ta bukhari a cikin sahihinsa a imam al-hasan al-basri yace kanal qaumu mutane sun kasance sahabbai suna yin sujada akan rawanin su suna yin sujada alal qalansuwati akan hula idan a wani dalili wani uzuri ya kama haka din da haka ya halatta a iya um, idan mutum yayi akan kaurul imama ko kuma zailul imama yana da rawani mai dan jela ina jelar rawani ka zo za ka yi sujada sai ka dan shimfiɗe ka ɗora a kai ko kuma kana da hannun riga mai faɗi sai kai haka kai sujada a kai to wannan imam al-qadi yace sahhat salatuhu sallarsa ta inganta babu laifi kuma babu wata sujada a kansa ibn al-qayyim yace in dai annabi ne kana nabiyyu yasjudu ala jabhatihi wa anfihi yana yin sujada a ƙasa akan goshinsa da kuma hancinsa duna kauri imamati ai annabi ma yana sa rawani inji ibn al-qayyim amma baya ɗauko jelan rawaninsa ko naɗin rawaninsa yana shimfiɗa ya sujada a kai ya ce bai tabbata ba a hadisi sahihi ko hasan cewa annabi yana shimfiɗe rawaninsa yana sujada a kai kamar ibn qayyim da yana so ya nuna mana lalle masu rawani ku sujada a ƙasa kamar yadda ake sujada ba wai mutum wato yayi sujada akan wani abu ba na'am ina jin ka wanda suke shigowa da wata ƙasa a masallaci eh wannan wasu mutane ne yan bid'a masu aqida turbatu dahira suke cewa turbatu dahira wai wata ƙasa ce wai mai tsarki tafi wannan ƙasar ta duniya sai suke yawo da ita aljihu duk lokacin da za su yi sujjada sai su dora ta sai su sujjada a kanta wannan bid'a ne daga cikin bid'o'i da aka kawo su a ƙarshen zamani kuma bai halarta ba yanzu kai kana da wani uzuri kana dalili zaka ce wannan ƙasar da muke kanta ba ta da tsarki ba ka da shi kuma babu inda nasi ya ce ka je ka tumulmulo ka tukuikuyo ka naɗo wata ƙasa ka rinka yawo da ita wai kana sujada a kanta bid'a ce sabuwa ina fata ana fahimta to akwai yan matsaloli da mutane suke aikatawa a in sun zo yin sallah kuskure ne shi ma a cikin sujada duk wanda ya zo sujada sai ya ɗora ƙafarsa ɗaya akan ɗaya a lokacin da ya zo sujada sujadarsa ba ta yi ba ya yi kuskure ya yi laifi kamar yaya a bismillah kai ta'al abad hau sauri shi za ka ga mutane suna yi ko ba su damu ba afon yi sujjada ya ka kalli gabar gabas yawwa yanzu wasu zaka suna sujada sai ga mutum ya haka dora ɗaya akan ɗaya kai haka yawwa yawwa to kaga wannan wallahi kuskure ne babba yanzu kaga dai kafa biyu ce ta yi sujada ba ba ba biyu bace ɗaya ce to wannan suka ce lam yujzi'uhu in an zo lissafawa za a ce sujjadarsa a sallah ba ta yi ba kamar yadda in ya kafa iya goshinsa kadai bai sa hanci ba shi ma ya tauye sujadarsa kamar yadda kuma idan mutum ya zo kamar ya zo yin sujada sai ya ɗage hannu ɗaya haka kawai ta yi ba ta yi ba to inda a ce zai iya yiwa wannan gwiwar za ka iya ɗora ɗaya gwiwar akan ɗaya yau a ce ya goce ta haka don shakiyanci dai kawai mutum ya yi sujada a haka ba ta yi ba ina fata ana fahimta kenan duka guda biyun sai sun me sai sun taba ƙasa ku gane je ka kamar ya gaya
misali kafafunku suna haka ehe wannan ɗaya sai yake sosa cizon sauro a haka har Eh.
aka ɗago eh da sujjada na gane na gane na gane kuma wancan naka ne cije shi a nan eh sai ya yi amfani da wannan hannun yake ta susawa har an liman ya ɗago gaskiya ne to shi ya to gaskiya ne Allah saka da alheri eh je ka zauna wanda ya zo wata larura ko wani uzuri yasa ya daga kafar zai iya yiwa ko sauro ya cije ka ko kuma kana susa ko na abu uzuri karɓaɓɓe kaga wani ai akwai uzuri kaga larura ne ko kuma wataƙila kana sosa bayanka ko wataƙila kana ƙoƙarin jawo wandonka lawarjanka ya tsinke kaga hannunka guda biyu bai yi sujada ba to wannan ainihin wato sujadar bata cika ba amma kana da uzuri ai sallar ta yi ba za a ce sallah ba ce ba Allah ya ganar da mu kuna tare da ni ko wayu jafi na'am bismillah ai ita muka zo malam a ta koyan sallar nan muna so a koye ta sosai wajen zaman tahiya ko to za mu zo kai insha Allah wannan zaman da ake na zaman tahiya za- a ƙarshen karatun za mu zo insha Allah eh tambayar da yi tijani eh ta me me tambayar da kai malam Ah.
ya yi rukuku haka to amma babu gurin da zai sujjada a ƙasa sai ya yi haka tsinsa yana ƙasa
ya bambanta ya goshinsa da cikinsa to na gane abin da yake nufi bai sai yanzu na gane tambayar mutum ne ya zo yin sujjada malam inda zai yi sujjadan tudu ne da shi ba a ƙasa yake ba ina fatan kuna fahimta kaga gwiwoyinsa suna ƙasa amma inda zai sujjadan kuma yana kan me yana kan yana kan tudu kamar yanzu misali kaga ai na yi ruku'i ko Allahu akbar misali ba fa na yi ruku'i ne kar a gaban sun kuya sosai ba misali ne kar a ce malam bai iya ruku'i ba yawwa yanzu zai a dauka a ce kaga ga yadda abin ban sun kuya sosai ba saboda a ana sauri ne yawwa to sai sai sai nazo zan yi sujjada sai ta takaddaru cewa da nazo zan yi sujjadan nan to kuma nan inda zan sa goshi na tudu ne da shi dilan kaya ne ko wani katako ne akai haka kaga yanzu ba ruku'i zan yi ba sujjada zan yi- zan yi haka gwiwar ta taba ƙasa ko ba ta taba ƙasa ba a tambaye ka ta taba ƙasa to goshin kuma fa yawa sai ya haka ai bukata ta biya bukatar shine kafofinka guda biyu sun yi sujjada gwiwoyin guda biyu su ma sun taba ƙasa shi ma goshin ya taba wani abu ai kasunkuya ya taba wani abu wannan abin da ya yi sama din ha'il ne ai ba zai cutar ba kenan so nake in ce maka ba dole bane ne ba dole ba ne sai ka yi miƙe ɗin ka yi filat tun da akwai uzuri akwai larura haka tana faruwa ko a aikin hajji ko a ɗawafi mutum ya zo yana ya- ya cinkoso an zo ya yi sallah wajen ruku'i ya kukuta zai yi sujada ko ina babu sai mu- sai mutum ya sujada akan gadon bayan wani shikenan tunda dai ya sujada akan gadon bayan wani ai shikenan sujadarsa ta yi goshinka dai ya taba ƙasa kuna tare da ni ko to ana so wa yujafi adudaihi an jambaihi wa batnahi an fakhidaihi mai sujjada ya nesantar da wato wannan dinsa damtsansa damatsansa akan kuya kuy- kuya ko kubba kuibi me jami'in kuy- kuibi guda biyu kubbai to masu yawa fa eh to shikenan guda biyu kubbi daya masu yawa fa ok kai bebeji menene kubi jam nan bangaren ko tayi mai sujjada ya jefa ya nesantar da damatsinsa daga kubbansa guda biyu haka cikinsa kada ya haɗu da meye da cinyarsa ga karatun matso da kujera yanzu zan yi sujada zan yi sujada wa yujafi adudaihi an jambaihi in na tafi a maccan mazhabar ko shafi'iyya hanafiya Allahu akbar ni ma barin dana shafi'iyya da hanafiya Allahu akbar ko to yanzu zan yi sujada menene wa yujafi adudaihi an jambaihi adud nan wannan damatsiya damatsa kada mutum ya zo sujada yayi haka nan nan gefen shine jam wannan kuibi wannan kuibi kan mutum ya zo sujada yayi haka nan ya matse nan Allah ka gani kalli kan wanda ya zo sujada haka haka Allahu akbar wa yadayhi an fakhidaihi hannayensa guda biyu kasa haɗu da cinyoyi idun kule kenan kamar haka Allahu akbar haka ka ji mutum yana "Ah", yana nishi yanzu kun ga yana sujada ba ta yi ba ta fito fili wannan damtse kai ya haɗu da nan wannan damtsen hagu shi ma kada ya haɗu da nan wannan hannu tsintsiyar eh, menene wannan tsintsiyar hannu kar ta haɗu da cinya kwata-kwata a sujjada wannan baya taɓa cinya damtse baya taɓa ciki kwibi haka haka kamar haka dai misali ka yi sujjada a haka kuskure shine wayu jafi to ya za a yi haka zai shine yujafi zai buɗa kaga na yi sujada Allahu akbar kun gani kun ga hannuna gashi a ɗage wannan damtse na ga nan an ce a riwaya manzo Allah yana yin sujjada dan akuya yana iya wucewa ta tsakanin cikinsa da ƙasa inda ya toshe haka zai wuce ba zai wuce ba to duk wanda ya zo sujjada ko yanzu za mu yi isha ka yi sujjada ka haɗe damtsanka da cikinka da kuma ainihin tafin hannunka ya- ko- ba wannan gwiwar hannunka ko tsintsiyar hannu ta taɓa gwiwa- ta taɓa cinyarka to sujjada ba ta yi ba amma wacce ce ta yi buɗawa haka
to daga nan za ka gane kuskuren mutanen da idan an zo shiga sahu a takure mutane wai shi ustaz ne a matsayi a ma- a matsayi haka yanzu dan Allah sahun da yake a matsayi a takure yaya za a yi yaya za a yi kai wannan sujada haka fa ake so a yi sujada kun ga haka kun gani yujafi yujafi yadaihi an jambaihi ko adudaihi an jambaihi wa yadaihi an fakhidaihi kalli Allahu akbar dubu faɗi yanzu da da ‘yar akuya za ta wuce a nan ko kaza za ta wuce a nan
to amma yanzu idan a takure ne sahun ya za ka yi sai dai kai haka wannan sujjadar da mutane suke kun ga haka haka wallahi sakon Allah ne ba daidai bane duk wanda izo sujjada in haka ko kiyamul laili yake shi kadai a gida yayi haka to bai yi irin ta annabi ba zai hade haka kuskure ne Allahu akbar mutum ka ga ya haka ya daɗe a haka ba daidai ba ne buɗawa ake
a riwaya suka ce idan annabi ya sujada ana han- ana hango hasken hamatarsa ta baya da haka wallahi sai mun koyi sallan kuma magana ta Allah yan uwa ahlus sunna harkar sahun nan mutum ya zo ya takure mutane duk sahun da ita takura da yawa ba za ka iya aikata sallar irin ta annabi ba kawai wani da ya zo ya ga koya ne sai idan idan a tsaye kana ga akwai balance ka zo ka shiga to in an zo yin sujada ya za su yi yanzu daidai ne mu zo mu yi ta yin sujada ba irin ta annabi ba kawai saboda an ce a daidai sahu kenan wannan yana nuna ba mu fahimci yaya ake daidaita sahun ba kwata-kwata ba maganan takura a cikin sallah kwata-kwata shi ba maganan haɗe ƙafan ma ka haɗe ƙafan da ƙafa ɗin shi kansa da saɓani akan wasu mazhabobin suna tafiya akan cewa a saita su duk da cewa aula ɗin a haɗe ƙafafuwa da haka in dai sujjadar annabi ne wanda ya faɗa ya yi a aikace kuma muke karanta a littafi to sai ka nesantar da menene don matsanka daga ina daga kuibinka sannan kuma dole hannayenka kada su danne cinyoyinka Allah sa kuna fahimta kada mutum ya cutar da makocinsa to yanzu ya za mu yi idan sahu ya yi sahu suka ce sai a yi haƙuri saboda in ka ce kuma sai ka yi irin wannan ɗin a sallah kuma sahun a matsani za kuma ka cutar da wa za ka cutar da wani to sai ka yi haƙuri ka matsayi ɗin ka yi sujadar a haka alal larurarci Allah ya samu gane a wa yufarriqu rukubataihi idan mutum ya zo yin sujada ba haɗe kafafun yake a sujada ba zai buɗa su can kafafuwan wajen takun zai haɗe su amma gwiwowin tunda rukubataihi yace ka haɗe kafafuwan ka buɗe gwiwowin shine daidai rijilaihi wa asabi rijilaihi kuma zai fuskantar da su su kalli alƙibla an gane maganar buɗe gwiwowi in an yi sujjada kada a dunkule gwiwowin kai taso taso kai taso da a kansa za mu tsaya yawwa ta huna jama'a idan an zo sujjada tsaya a haka matsa gaba kun ga yadda ya haɗe gwiwoyinsa haka to yi sujjada to yin sujjada gwiwowi a haɗe ba daidai ba ne ya za a yi a buɗe wa yi farriƙu rukubataihi ya buɗe gwiwowinsa to ɗan ɗaga buɗe gwiwowin buɗe su yawwa buɗa su haka to yi sujjada ka gani? kaga gwiwoyin a buɗe wani abu zai iya shiga tsakanin gwiwa da gwiwa kaga kafafuwan kuma nan a me a haɗe to wannan shine sujada ta kun ga wannan shine wayu jafi din juya haka dan wasu su gani juya haka yawwa kun ga gwiwoyin a buɗe to jama'a wannan ita ce sujada ta sunna kaga nan wannan bai haɗu da nan ba sannan wannan hannun bai haɗe da cinya ba to wannan shine kuskure ka makale haka ka gani wannan sujada ta kuskure ne wasu suna yi ta yadda za ka bar space a nan amma nan ɗinka kuma ya me ya haɗe to yanne ne daidai sai ka buɗa su haka sai ka buɗa sannan ƙafafuwan su ma a buɗe idan mutum ya sujada ya haɗe ƙafafuwan haka to wannan kuskure ne kamar yadda mai littafin ya faɗa ya zai yi sai ya buɗe su kaga haka ya fi balance komin daɗe wanda liman zai yi kana cikin nutsuwa kuma kaga goshinka ya samu balance hancin ya taɓa ƙasa duk lokacin da za ka yi sallah ka rinka tuna wannan shine hukuncin shari'a da annabi ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ya ku ahlus sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anan zamu dakata insha Allah sai sati mai zuwa abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh